والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratul anfal muna kan aya ne ta wato hamsin da hudu cikin wannan sura kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kuma ina ga tambayoyin za su cinye lokacinmu gaba ɗaya don haka babu tafsiri sai wannan magana akan tambayar kuma a yi mana alfarmar wannan lokacin mu yi bayani akan wannan tambaya ɗin don tana da muhimmanci musamman ga mutanen da suke ta tara kuɗi saboda 'ya'yansu bayan sun mutu akwai waɗansu suna nan suna ta shiriri ta sun kasa taimakon addini sun kasa taimakon kansu tara kuɗi kawai suke yi sai bayan sun mutu rigima ta barke wannan tambayar ita ce za mu amsa kafin mu amsa ɗin akwai wata tambaya ita ma mai neman magana sosai na farko yana cewa bayan ya yi fatan alheri ya ce malam menene hukuncin shan wani magani da zai hana ka barci don samun damar raya dare a wannan kwanaki masu alfarma ko masu falala wannan wata ɗin to ni dai abin da na sani a musulunci mutum baya shan magani don kada ya bacci kuma ya bautar Allah ni ban san wannan ba abinda na sani a musulunci shine in ka tashi kiyamun laili manzo Allah ya ce jikinka yana da haƙƙi iyalanka suna da haƙƙi idan bacci ya kama ka kai sannan ka tashi ka ci gaba amma ka sha magani to ba ma sani ba magani ne ko kwaya dan abinda zai hana ka bacci duk magunguna ai galibinsu in ba su sa bacci ba to kuma ba sa hana bacci duk magunguna yawanci waɗanda aka yi su kuma don su sa bacci su kuma akwai hikimar da ya sa aka yi su haka amma su karan kansu likitocin ba su suke ai bacci ba da kuma kai ka sha magani don karkai bacci mai kenan so a musulunci ka yi karatu ka yi sallah ka yi nafila ka yi bacci manzo Allah abin da ya ce wasu mutane suna zaune suna ta ibada ba sa bacci wani ya ce shi wani sake baccin dare ba manzo Allah ce kaga ni da na zo da addini ina bacci kuma ina sallar dare wani kuma ya ce shi ba zai ci abinci ba da rana ya ce kaga ina yin azumi na nafila kuma ina cin abinci da rana wani kuma ya ce to shi tun da haka ne auren ma ba zai ba ya ce kaga ni da na zo da addini ina da mata saboda haka man ragi ba an sunnati fa laysa minni wanda dai ya matsa ma kansa har yake sunna ta ya wuce iyaka to baya tare da ni na haka dai shawarar da nake baka kada ka sha wani magani mai dan kar kai bacci ka yi filfili idan bacci ya kama ka kwanta ka yi lokacin da ka tashi ka yi amma wai za ka sha magani dan ba za ka yi bacci ba to za ka cuci kanka ne da kanka saboda haƙƙin jikinka sai ya kai ƙarar ka wajen ubangiji kuma zai nemi haƙƙinsa a gun Allah tambayar su ta biye ce malam dan Allah ka bani shawara wato na samu aiki kuma a gaskiya aikin yana da wato aikin akwai al wato yace alhamdulillah yana da kyau amma kash malam bana iya tabuka komai a kaina dalili aikin aikin kuma ba na iya komai wa 'yan uwana wato na kusa yana nuna cewa baya samun wato baya iya yi musu wani abu na amfani shi karan kansa in ya karfi albashi bai san inda kudin suke lalacewa ba yana neman shawara dogon rubutu ya yi saboda na fahimci magana kawai ba sai na tsaya na yi ta karanta ta har iya ba to daga ƙarshe ya nemi a bashi a bashi shawara to ban sani ba ko kila ban tabbatar ba ko watakila kana da sihirul fashal wannan ban iya tabbatarwa ba domin mutumin da zai ce yana samun kudi amma bai san inda suke zuwa ba to watakila mai yiwa kila yana da ire-iren waɗannan abubuwa shi kuma alamar sihirul fashal in akwai shi wato shi ne ɗaya daga cikin alamansu shi ne ya zama ba ka son zama cikin mutane in kana da wannan to ka fara tunani akwai wani matsala na biyu ka fi son kadaici na uku ranka zai rinka baci haka kawai ba abin da ya dame ka ba abin da aka ma kuma duk inda ka ga taron jama'a za ka kokarin yanke musu wani lokaci kana kin komai ba ka son komai wani lokaci ma abubuwanka muhimmai za ka rinka watsi da su ire-iren waɗannan duka suna jawo irin waɗannan abubuwa yawan mantuwa akwai abin da ake kira tabaddudin akal hankalinka ya zama baya iya rike tunani guda ɗaya sannan salbiyatu tafkir a cikin tunaninka zai zama ba abin da yake tuno maka na alheri wanda za ka iya aiwatar makanka sannan wani lokaci idan akwai shi irin wannan duk abin da ka je ka fuskanta zai amfane ka sai bacci ya kama ka ka rinka jin bacci a ta za ka ga irin wannan in an yi wa mutum ko jarrabawa yake a makaranta daga an bashi kushin fefa sai gingabi ya kama shi nau'u sihiri ne wanda ake kiransa sihirul fashal akwai tabi'ul waqt za ka bata lokaci kana zaune kawai ba abin da kake iya yi na amfani kawai dai ga ka a zaune gungururu kana zaune amma ba ka iya komai akwai kuma yawan kasaratu tashabul haka kawai sai wannan tambaya ta zo maka sai wannan abun ya shigo maka sai wannan abun ya cina sai haka ne zaka yi ta yi a rayuwa wani lokacin kuma zaka rinka jin su da ciwon kayi duk kuma aikin da aka baka zaka ji baka sanyi waɗannan dalilai da na gaya maka wajen goma sha hudu ko sha biyar idan akwai sirrul fashal yana iya nuna wannan alama to in kuma shi da ya faru to duk kudin da ka samu ba za su yi albarka ba za ma ka ajiye kudi kuma za ka dawo ka samu babu su idan ka samu irin wannan sai kai ta faɗa da matarka ce ana maka sata ko ba satar da aiki maganinsa kuma shine in dai ka ji waɗannan alamomin da na ambata to ka nemi irin su dr wali sai ka je wurin su can su ne suke da irin wannan ni ba da sani akan wannan abu dan kar ma ka fara yi wa gona ba da ni ba da wata masaniya akan irin waɗannan waɗannan alamomin da na san mai abin nan ilajul masjid jinni na abin nan fi dawil kitabi wa sunna ya kawo irin waɗannan alamomin da cewa mai sihirul fashil yana cikin irin waɗannan alamomin daga cikin ilaj din da ya bayar na magani da ɗan adam zai sha shi ne ya fara dawwama akan azkar na safe da na yamma azkar din nan da suka kai wajen 33 ko da biyu kullun sai ka yi su da safe kuma kullun sai ka yi da yamma sannan ka dauki azkar na fita a gida sannan ka dauki azkar na cin abinci sannan ka dauki azkar na kwanciya ka rinka yin azkar na shiga bayan gida kuma ka yawaita daga cikin azkar din akwai fatiha akwai ayatul kursi akwai falaki akwai annas akwai ikhlas daga ciki akwai husnul ibada lalle ne in baka sallah jam'i da mutane to ka fara in baka ba zai tasirin da ya wuce hankali akan ka sa'annan kuma ka kiyaye salloli akan lokutan su ka dawwami yawan istighfari wannan shine abubuwan da wasu malamai suke kallo idan ka lazumce su kullum to zaka iya rabuwa da sayyidul fashal amma abin da nake gaya maka ni ban tabbatar kana da sirrul fashal ba amma tun da ka faɗi complain ɗin kuma su ne yana ɗaya daga cikin abin da yake jawa wani in an maka shi komin girman albashinka in ka karɓa ba za ka san yadda kuɗin suke ba lalacewa za su kuma ba wanda za ka yi amfana da su kai ko ɗan kasuwa ne kai a shagon kama za ka ga ka ajiye kuɗi amma za ka zo ka samu babu saboda yana da alaƙa da jinnu ne kuma jinnu su suke kwashe waɗannan abubuwa so ban sani ba ban san waye ya tambayar ba ban san mai abun ba amma dai ga yadda abubuwan su Allah ta'ala ala kuma ni ba da magani wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam mu ne wato muna da mai gida to sai Allah ya masa rasuwa to malam akwai wanda yake bin sa bashi to malam ya gaya wa ‘ya'yansa sai suka ce ba za su biya ba to malam akwai wasu kuɗinsa a wajenmu ko a gunmu shin malam ya halatta mu biya masa ba tare da 'ya'yansa sun sani ba wannan ya sa tambayar za ta ɗauke mu tsawon lokaci kuma abin da ya sa malam muka don ina son wannan saƙon ya isa hatta 'yan social media in za su yaɗa ta su yaɗa shi ya kamata duk mutane su sani irin abin da yake faruwa muna ganin abubuwa da yawa wasu masu kuɗi suna mutuwa ko a kira ka ka zo ka ce a zo a ce ka raba gado ko ka yi bayani to nan ne za ka gane cewa masu kuɗi ba su yi makansu gata ba sun mutu kuma ba su yi makansu gata ba wallahi malam wani abin in mun gaya maka ba ka sha mamaki kuma gidan musulmi ne kuma da shi ake sallah kuma da komai amma da matansa da 'ya'yansa za su iya haɗa baki ba za su biya masa bashi ba bayan ya mutu wallahi ma zai gidaje da yawa na san su a gari da wanda irin wannan abun yana faru wanda an kira mu akwai wanda na ce ma dukiyar mutum ɗaya ya samu kusan miliyan hamsin da wani abu amma na ce don Allah mai za ku haɗa ku yi ma mahaifinku ko da masallaci ko wata yan makaranta ku gyara wanda suka ce ba za su yi ba gara ku shiga hankalinku kusan cewa wannan hauma-hauman da kuke ta yi in kuka yi wasa wahalar banza kuke sha kai baka ci ba baka yi sadaka ba baka yi komai ba to yanzu dai ya kira 'ya'yansa ya gaya musu ana bin sa bashi kuma shi wannan kaga da yake jin tausayin sa ba dan sa bane yaron shago ne yaron shago ne amma 'ya'yan sun ce ba za su biya ba da su da uwarsu ba za su biya masa bashi sai ka fara tunani tunda Allah ya yi kaɗan mayun kuɗi ba abin da kake sai dai ka tara kuɗi ka zauna bari ka tara musu ka ci bashin mutane kuma ba za su biya maka ba amma bari ka je a yi malamai shi yasa wallahi zan cinye lokaci akan tambayar saboda muhimmancin ta mutane su san abin da suke ciki waɗannan ƴaƴan da yawanci kake kallon su wallahi ba ƴan arziki ba ne wallahi wallahi da yawa ‘ya'yan ba ‘ya'yan arziki ba ka biya musu makaranta su yi karatu duk abin da ka sani amma wallahi ba sa tausayin ka ko na misu ƙalin zarracin ba su tausayin ka wallahi mu abin da muke ji wani lokacin da abin da kotuna suke wasu alƙalai idan ka same su za ka ji mamaki labarbarun da ba mu zai baka mamaki ya baka tsoro a ce maka ɗan musulmi ne yake wannan zai baka tsoro kuma uban ya gama yawansa kaf ya kai shi makaranta kila har kasar waje har ina ne duk bautar da ka sani uban yayi amma wallahi baya tausayin sa na ga sun fara ɗaura fiska fa idza mata al-mayyit malamai suka ce wannan lajna ce ta ulama suka suke fatawa fa idza mata al-mayyit idan mamaci ya mutu wa taraka malan ya bar kuɗi falwajibu ala warasatihi an yabda'u bi tajhirihi abin da ya zama wajibi akan ƴaƴa magada su fara yi masa jana'iza likafani rami kabari kudin mota wane ne duk idan ba su da kudin da za su yi a cikin dukiyarsa za a masa don ta rufa masa asiri wa takfinihi min at-tarika kuma ai masa likafani daga cikin abin da ya bari idan babu wanda zai masa kuma ba da zalika yalzamuhum ikhrajud diyun sannan ya zama musu wajibi su fitar da bashi su biya bashi kaga yanzu anan malam ya ce ya zama musu wajibi su biya bashi amma ba su yi ba summa ikhrajul wasaya sannan su fitar da wasiya idan baban nan su yayi min sulusu tarika daga ɗaya bisa ukun wannan tarika kullu dalika qabla qismati tarika duk wannan zai faru ne kafin a raba gado والدليل على ذلك قوله تعالى دليل أكم وانا ما ليتي فإن الله ليتي يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثيين هر إن دينو إلى قوله تعالى نجوى من بعد وصية يوصي بها أو دين وتزاعي وانا بايا وصية كوكما باشي ما ليتي ولا مي ولا ميراث إلا بعد أداء الدين ba ma cin gado ba za a taɓa raba gado ba ba za ka ci gado ba sai bayan an biya bashi dubi tafsirin imamul qurtubi a juz'in sa na biyar a shafi na 61 ya faɗa a cikin tafsirin sai yana cewa wal wasiya yace ita wasiya fa idza mata mutawaffa idan wanda ya mutu wato wato idan wanda aka karɓi ransa ya mutu akhraja bil tark dauman tarikatihi za a fitar da shi za a fitar daga cikin dukiyar da ya bari wato alhuququl muayyana wasu haƙoƙi da Allah ya ayyana ko shari'a ta ayyana summa yalzamu min takfinihi wa takbirihi sanan ya lizumce su su yi masa likafani idan ramin kabari da za a binne shi gwamnati ta ce sai an saya to dole sai su saya masa a cikin kuɗinsa idan ba za su yi masa kyauta ba sun maddiyoni ala maratibiha sa'an nan ba su suka a bisa yadda tsarin su yake sun maya kurju mai sulusul wasaya sa'an nan a fitar daga ɗaya bisa uku na wasiyar da ya yi ko wasiyar da bata wuce ɗaya bisa uku ba wa ma kana fi ma'ana hada duk abin da ya zamanto akan wannan ma'ana ala maratibiha aidan a bisa yadda take wa yakunu al-baqi ma to abin da ya rage mirasan bainal warasa sai a raba shi gado tsakanin magana kaga duk sai an yi waɗancan fa amma yanzu bashin an zo an fitar sun ce ba za su biya ba kuma ƴaƴansa ne intaha kalamuhu wannan maganar ta shi wato imam al-qurtubi ta tsaya a nan akwai malam kasani da yake cewa ad-dainu muqaddamun ala al-irsh gado bashi kai bashi yace ana gabatar da shi ne akan gado ko alkali da ya zo ya raba gado bai yi maganar bashi ba to bai daidai ba sai an biya bashi kaf sannan ake raba gado idan akwai bashi akan mamaci ba wanda ya isa ya ci gado Allah bai yadda ba in kuma aka maka haka to ka keta nassin Qur'ani dan haka bashi shine abin gabatarwa ka ji kai da kuɗi da kake ta cin bashi kana ta tarawa amma yanzu ka mutu ƴaƴan da ka haifa kare da su sun ci arzikin amma ba za su biya maka ba wannan wace irin al'umma ce waɗanne irin ‘ya'ya ne ake haifa addaini muqaddam ba shi shi da abin gabatarwa alal irsi akan gado ƙalilan kana au kasiran bashin yana da yawa ko ɗan kaɗan ne sai an biya shi sannan kafin a yi maganar abin nan saboda faɗin Allah da ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha awdai bayan wasiya wacce aka yi ta ko bashi shi ma ma da intaha kalamu wani ya zo a cikin min bada'il sana'a fi tartibi shara'i wato a juz'in sa na sha biyu a shafin sa na wato ɗari da ɗaya wa taqaddumu diyun ala wasaya bashi shi karan kansa ana gabatar da shi ne akan wasiya saboda wasiya ba bashi bane kai kake son a yi ba wani to idan kai wasiya amma ana bin ka bashi sai an fara cire bashi sannan a zo a cire wasiya sannan a cire haƙƙin kai ka kabari da sauran abubuwa sannan abin da ya rage magada su zo su ci qala ibnu kasir ibnu kasir yake cewa ad-daynu muqaddam ala al-wasiyya wato bashi shi ake gabatarwa akan wasiya wa ba'da kun wasiya bayan sa sai wasiya in an cire bashi daga nan sai abin da zai biyo baya sai wasiya daga nan kuma summan nira sannan sai cin gado malai ce wa hadha majma'un alayhi bainal ulama ba wani malami da ya saba ma wannan wannan duk malami sun yi ittifaki duk wanda ya mutu alhaji mai naira idan ka mutu abinda za a fara biya maka shine a maka likafani a yi maka kabari a yi maka duk abubuwan da za a yi sannan banda wannan abin da za a fara yi wanda zai biyo baya bashi sannan wasiya sannan abin da ya rage magada yanzu da Allah ina ne mutane suke bin wannan tsari kawai kai wani ma wallahi malam an samu mu yi rabon gadin tun ba mu gama ba tun ba mu gama aikin ba yake ta bugo mana wa wai yaushe za mu gama ne ba ruwansa da uban wallahi ba ruwansa balle ya zauna ya yi wa uban ma wato addu'a wa fi hadhihi hala a cikin wannan hali yalzamukum ta'jilu qada'id dayn ya zabe ma ƴaƴa ya dijimce su wajibi da su gaggauta biya masa bashi idza kana qad halla al-ajal idan bashin ya kasance ya zo lokacin sa suka ce wala yajuzu lahum ta'khiruhu baya halatta a jinkirta biyan bashi wa kad rawa tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل إلى دعمت الله ثبت قريش يتي nafsul mu'min ran mumini da ya mutu mu'allaqatun bi dainihi tana rataye da bashin sa har yanzu bata samu yanci ba a wajen ubangiji ransa da ya mutu tana rataye da bashi hatta yi kuba an har sai an biya masa wannan bashi yanzu wannan ƴaƴan ya suke son uban su yi da wannan bawan ya suke son Allah ya yi da wannan bawan shi kenan a ci gaba da rike shi kuma da kuɗin wani wace irin al'umma ce haka waɗanne irin ‘ya'ya ne ne ake da su ne a irin wannan zamani wani hadisi ba mun albani ya inganta shi haka nan ya zo a cikin sahihul jami hadisi na 6779 qala sanadi sanadi da yazo shaddin hadisin cewa ai ransa mahbusatun an dukhuli fil janna an tsare ta ba za ta shiga aljanna ba sai an biya bashi haba jama'a mahaifi da ya haife ka mahaifin da ya haife ka ya sha wahala a kanka yanzu shi kake yi ma wannan talibin a tsare ransa kada ya shiga aljanna saboda kawai kai kana son kuɗi kuma mahaifinka kai mala akwai matsala ko babu wallahi akwai matsala قال السيوطي في تحفة الأهوس سيوطي أبدا أشكن تحفة الأهوس يكي سوى أي محبوسة عن مقامها الكريم rawar da ya mutu yana da bashi ba a biya masa ba wannan rai an tsare ta daga matsayin da Allah ya tanada mata mai girma ko za ta shiga aljanna to an tsare ran yanzu ba za ta shiga wannan gurin ba shine makami mai girma قال العراقي yake cewa ai amruha mawqufun al'amarin wannan ran wannan mutumin da ya mutu da kudi ga bashi ana bin sa amruha mawqufun al'amarin sa a tsaye yake la hukuma laha ba za a yi hukunci gare shi ba bi najatin da cewa ya tsira daga barin wuta ba za a masa wannan hukuncin ba wala halak kuma ba za a masa hukuncin ya halaka ba hatta yunzar hal yuqda ma alaiha min ad-dayn sai an duba an ga shin bashin da ake bin sa an biya masa intaha kalamu shi ma maganganun sa sun kare wato idan ka duba kenan mutumin da ya mutu da bashi yana makale amma dan son zuciyar wannan al'ummar sai ka ji ana cewa wai a raba gado dan a sauke masa nauyi amma ba sa maganar a biya masa bashi waye ne an raba gado in ba a raba ba nauyi yana kansa ga nauyin da yake kansa kun ki kuyi magana a kansa wala haka zaka ji mutane suna faɗa a yi kokari a raba masa gado dan a sauke masa nauyi wani nauyi ne a kansa in ma ba ku raba gadon ba ba yi da wani nauyi wannan shi ne nauyin kuma kun ki kuce a yi magana a kansa haka ya ruwaito cikin nemin autar ya ce qada'u dainin mayyit biyan bashin mamaci wanda ya mutu to dole a biya masa saboda me saboda wajibi ne a kansa qala sanani sanani yake cewa yace wa hadha alhadithu min dalail ala annahu la yazalu almayyit wato mashghulan bidayni sanani yake cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili wanda yake nuna cewa mamaci ba zai gushe ba yana cikin damuwa da bashinsa ba da mautihi bayan mutuwarsa har sai an biya wannan bashi yanzu idan shekararsa biyu a kabari to har yanzu bai rabu da damuwa ba yana cikinta har yanzu idan shekara ɗaya ne har sai an biya wannan bashin sannan Allah zai kawar da wannan damuwar shi za a annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan irin matsalolin yasa yake cewa ba zai yi sallah akan wanda ya mutu da bashi an zo kan wani za a yi sallah har sai da annabi ya tsaya akan gawar sai ya tambayi yan uwan sai ce har alaihi dai akan sa akwai bashi suka ce eh manzo Allah ya ce sallu ala aqikum ku yi sallah akan dan uwanku ni ba zan yi sallah ba wannan wani irin abu ne malam kai ba ka gani akwai abin tsoro akan wannan wani daga cikin yan uwan nasa da yake suna da abin nan wani ya ce ya rasulallah ai masa sallah alayya dai bashin yana kai na zan biya ba ma dan shi bane to yanzu ga da ma ya ke biya Allah ka tsare mu da irin waɗannan ƴaƴan wallahi Allah ka raba mu da su amin waɗannan ƴaƴan musifa ne ba ƴaƴan arziki bane wallahi mutumin nan yace bai gushe ba kullum manzon Allah ya gamu da shi sai ya tambaye shi ka biya bashin nan dan ka samu mun yi sallah akan ka kace zaka biya ka biya a a ban biya ba kullum manzon Allah ya gamu da shi sai ya tambaya sai wata rana da ya gamu da shi ya tambaye shi ce ka biya yace na biya sai manzon Allah ya ce al'ana yanzu ne ya samu hutawa amma tun da can bai huta ba baban ka fa malam babanka ba ta ai wannan akwai tashin hankali ba wannan ya zo a cikin subulus salam na imamu san'an juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da tara ya ce amma idan kana dainu mu'ajjalan idan bashi ya zamanto an sa masa lokaci to za a iya jiran lokacin ya cika tunda ba za a kama mamacin ba lokacin bai bai mutu masu biya sun ga dama za su iya cewa to tunda kun sa sai takwas ga watan kaza to za mu jira zuwa wannan lokacin sai a biya masa an gane amma wannan ba wai yana nuna wai kun hakan din bane a tunda ya mutu kan kawai gado za ku ci a ɗaiɗi abin da za a ɗiba a biya masa shine abin da ya fi an gane ko amma idan mamaci ya mutu ba shi da abin da zai biya kuma su ma masu gado ba su da abin da za su biya to wannan wata matsala ce ta daban nan kuma sai suka kawo ayar fa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara idan ya kasance yana daga cikin waɗanda ba su da shi ne to a saurara har zuwa ga wadata an gane lokacin da in ya wadata wato sai a biya ko kuma lokacin da ya zamanto an samu ibn abdul barri yake cewa fi tamhid a cikin littafinsa yake cewa yuhbasu bihi sahibuhu anil janna yace bashi yana sa a tsare mai shi daga barin aljanna wato ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashi to ya jama'a yanzu a ce ka gama rayuwarka kaf kana ta tara ma waɗannan mutane kuɗi kai ba kai sadaka ba watakila zakka ma ka fitar ba ka fitar ba wani wajibi ne ya zama a kanka ba kai ba saboda tsumulmular ƴaƴanka kada su shiga wahala ka san wasu mutane suna nan da wannan irin wannan tunanin eh shi ba uban shi ba haka ya masa ba wallahi ba haka babansa ya masa ba galibi yanzu irin rayuwar da muke yawanci ƴaƴa da suka mori iyaye ba iyaye ne suka mori ƴaƴa ba amma a rayuwar baya da ake yi ƴaƴa ne suke iyaye ne suke moran wato ƴaƴa amma yanzu ƴaƴa su suke moran iyayensu za ka ga yaro tun bai kai yayi magana ba za a iya ɗaukar shi a kai shi makaranta a ta hidima a kansa eh kaga kenan yanzu baiwa ce ta haifi ubangidanta kai bawa ne kuma ka haifi ubangijinka yanzu kai kake masa bauta ka kai shi can makaranta ka ɗauke shi tun yana ɗan yaro nazari firamare sakandare wane ne jami'a kai komai ka kuma iya gama karatun kuma duk wannan wahala da abincinsa da duk abin da ka sani amma wallahi baya tausayin ka kullum misalan zancin bai tausayin ka wani ma haushin ka yake ji ka ki mutuwa wallahi haushin ka yake ji dan bai baka mutu ba da za su samu ka mutu kawai su kenan ba dai ya samu ya karbi kwanin digirin ba ka gama wahalar banza a hakan din kuma kai ta buga buga in ka ji za a ɗauki aiki ka je can kana roƙo wai dan ɗanka ya samu aiki kuma idan ya samu aikin babbar matsalar shi ne ranar da ya fara karɓar albashi ba zai taɓa zuwa da wannan kuɗin wajen ka ba kaga da dan kirki ne da ya kamata da ya karfi albashi kan ya kamata ya zo ya ajiye kudin ya ce baba abin da kai ta kashewa na kuɗi da wahalhalu yanzu ya fara fitar da kai amma da uban zai ma tambaye shi ya ce ya an fara biyan kuɗi ce har yanzu ba su fara ba kuma ya karfi albashi ba ka zama kuma kana kwanciya asibiti yana riƙe da waya ta dubu ɗari amma ba zai iya sayar da ita ya saya ma magani ba sai dai zo bakin masallaci da katin babansa yana neman taimako ba haka ba ne ai ƴaƴan yanzu su ne iyaye yanzu Allah ya gaskiya ce alkiyama wala ta tsaya ba sai bawa ya haifi mai ubangijinsa yanzu ga shi nan biyawancin mu mun haifi ubangidajen mu biyawancin mu wallahi saboda yadda ake yi ma ƴaƴa hidima to mutum baya yi wa iyayensu ma wannan hidimar iyayen da suka haife shi ma baya musu wannan hidimar kuma wallahi galibin su ba kaunar ka suke ba ba wanda dan yanzu a cikin yayanka kana ta sato kuɗi ko a abin nan ko a gwamnati ko kuma kuɗin ka ba ta hanyar kirki ba ne kawai yanzu ya ce maka ba ka daina wannan harkar mu ba mu damu ba wallahi ko mu ci ko kar mu ci amma dai kar ka saka kanka cikin fitina dan lafiyar ka ta yi kyau ba dan da zai zo gaya ma wannan sai dai kawai ubansu ya samu ubansu ya samu don haka har alfahari ake da mukamai waɗanda suke kusan na zalunci ne ba mukaman Allah da annabi bane amma ana alfahari da su so akwai matsala akwai matsala kwarai da gaske imamu shankidi yana magana akan wata matsala wannan fatawa da muka karanta fatawun lajna da'ima a juz'in su na takwas da shafi na ɗari uku da arba'in da hudu ga abin da imamu shankiti yake faɗa mai adwa ulbayan a cikin tafsirin قال الشيخ مختار محمد مختار الشنتيقي حفظه الله يمكم يرحمه الله رحمه الله يجي ومن هنا daga waɗancan hadisai da muka tattaro da maganganu na malamai ya tattara su ya ce daga nan ya samun warasa ya ce masu gado suna zunubi ya ce sun yi zunubi kuma suna aikata zunubi bi ta'khiri sadadi duyun saboda jinkirin biyan bashi wannan fa ba cewa aka tukunna ba za su biya ba jinkirin ma da suka yace suna zunubi jinkiri ba wai suna da wuyar biya amma suna sun tsaya sai suna dan wani walagigi da wasu abubuwa ya ce sun yi zunubi fa idza mata walidu idan mahaifi ya mutu awil qarib ko ma'abocin kusacin ka ya mutu wa qad taraka malan kuma hakika ya bar dukiya aw taraka baitan ko ya bar gida wa alaihi daynun amma akan sa akwai bashi fa yajibu malai ce wajibi ne wajibi ne alal warasa akan magada an yabi'ul bait su sayar da gidan ina me inda za su je su zauna shari'a ta ce a sayar da gidan saboda ana bin sa bashi a sayar da gidan li sadadi dainihi saboda a biya masa bashi a sayar da gidan ku fita daga gidan a sayar dama dukiyar ta kuce ba tashi bace ya kamata ko bayan ya mutu ta rufa masa asiri amma a zo a zauna a mu ba za mu biya ba kuma ku raba 'yan motarsa da gidansa da duk abin da ka sani shi kenan ku zama to kun toshe masa kofar shiga aljanna fa yajibu ala alwarasa an yabi bait ya zama wajibi akan su su sayar da gidan lisadari dinihi domin dainihi domin su biya masa wannan bashi wa hum yasta'jirun aw yaquluna bima yaqumu bima yakunu qata'an lahum min al-isti'jar ko kuma su ba da gidan haya wani ya zauna yana biyan haya su biya bashi da kudin haya sannan idan an gama wannan to an za a yi maganar kuma me an za a yi maganar gado to amma yanzu ba ma wai abin nan ba ga kudin amma ƴaƴan suka ce ba za su biya ba ina jin kamar akwai wata shekara da naji malam Aminu Daurawa yana yana bayani akan haka ko wadda a kotu aka raba alƙali ga ƴaƴan aka ce a biya musu suka ce ba za a biya ba ina jin ɗan ƙanƙanin yaronsa ne ya ce kamar da in ban manta labarin ba ya ce to shi a ɗaya ba a cikin nasa da ya gada a biya ba uban ba shi manyan duk sun zama manyan banza to kaga idan da ka tsare irin wannan wajen haihuwa ai ba ka da wanda zai tausaya ma kenan yanzu shi ne a baya shi ne na ƙarshe amma shi ne ya ji tausayin uba kuma a kotu sai Allah ya kawo wani alhaji shi kuma yana nan ya ma ninka masa ya ce ya biya bashi kuma abin da ya ce din an biya shi an bashi kyauta amma yanzu kai babanka kai kai wannan lamari ya yi nisa mana wallahi ya yi nisa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum haka Allah ya faɗa ya ce daga cikin ‘ya'yanku da matanku akwai maƙiyanku wallahi wasu matan ba dan Allah suke zaune da kai ba kuma ba ƙaunarka suke ba Allah Allah suke ka mutu duk wannan fara'ar da kake ga anan wasu ‘ya'yan su ma wallahi ba san ka suke ba Allah Allah suke ka mutu kuma idan ka mutu da bashi ba za su biya ba ko dai su ba da hayar gidan a samu abin da za a biya aw irtiqali ila makanin akar ko kuma su tashi kawai su koma wani guri su sayar da gidan amma an je buƙar dainu mu'allakan bi zimmatihi yace amma wai a bar bashi ya ci gaba da wanzuwa yana rataye da shi bi zimmatihi yana cikin alƙawarinsa cewa bai biya ba wa qad taraka al kuma mutumin nan ya bar kuɗi ya bar kuɗi kuma ya bar cewa wasiya ma a biya ma da ce fahaza min zulmin amwat wanda yana daga cikin zaluncin da ake wa mata bayan sun mutu a zalunce su kuma ƴaƴansu suke zalunta su ƴaƴansu suke zalunta su wa idza kana bil walidayni fal amru ashad yace idan wannan ya kasance ma akan iyayenka akai to fal amru ashaddu al'amarin ya fi wancan ma tsanani zalunci ma'ana kenan wani Allah ma abota kusacin kare suka ki su biya maka bashi suka raba don akwai waɗanda suke mutuwa ba su da 'ya'ya ba uwa ba wani ne sai ya yi sai kalle to su da suka zo suka yi biyan bashi suka cinye gashi suka cinye gado malai ce fa hada min zulmin amwa yana daga cikin zaluntar iyaye da abin nan ake wato mamata wa idza kana bil walidayni amma idan ya kasance hakan akan iyayenka kai wal amru ashad al'amarin ya fi wancan tsanani wa kad warada fil khabar ya zo a cikin labari anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace anna nafsal mu'min mu'alliqatun bi dainihi ran mumini tana rataye ne da bashin sa malace ya kafa hujja da wannan hadisi sai yace qala ba'dul ulama sashib malamai sun fada innal insana ce lalle shi mutum idza kana alaihi daynun idan ya kasance a kansa akwai bashi ya mutu ba a biya masa ba bashin fa innahu yamna'u anin na'im zai hana shi samun ni'imar aljanna hatta yu'adda dainahu har sai an biya wannan bashi ne ولذلك قال saboda haka annabi yace nafsul mu'min marhunatun bidayni ran mumini jingina ce jingina ce ga bashinsa idan bashinsa ba a biya ba to ransa tana nan rafe wannan muhimmancin wannan abun ya sa muka kawo saboda matsalolin dama suna damun malamai da yawa matsalolin kuma suna damu a kotuna wani lokaci mutum ya mutu ya bar miliyoyin nerori wani sama da biliyan wallahi sama da biliyan guda amma wallahi 'ya'yan ba za su bari a biya bashin ba to wannan ai kaga ba karamar matsala ba ce saboda haka sai kai ta kuka kana cikin kabari an tsare ka mala'iku sun hana ka sakat mu ba dama ka dawo wallahi ba za ka dawo ba kuma ba dama ka yi magana daga can aji ba dama ka rubuta ma alƙali leta ba dama ka yi magana da duk wasu na kusa da kai waɗanda za su tausaya maka ba dama ka yi magana da su ka riga ka shiga ba dawowa kuma 'ya'yanku sun ce ba za a biya ba wannan ce musifa ce malama to shi yasa tun da wuri ka bi hanyoyin da biya kamata in dai akwai bashi ka daina ma bayin bashi kawai ba a kanka shi ne annabi yake cewa matsalar gani zulmun kana da wadata ka ki biyan bashi ka san ana bin ka bashi zaluntar kanka kake wallahi kuma ka zalunci wanda ka ki biya masa bashi da haka mai kuɗi ka sake tunani wallahi akwai mutanen da ba su da tunanin komai su ne su tara kuɗi wai kada 'ya'yansu su sha wahala yadda Allah ya rubuta arzikinka a cikin mahaifiyarka bai shawarci ɗanka ba bai shawarci mahaifiyarka ba haka ya rubuta arzikin ɗanka idan Allah ya rubuta masa arziki zai yi zai yi wallahi in ba zai ba duk kuɗin da ka bari ba zai yi mun san waɗanda suke sun shahara da kuɗi kuma an raba gadon yanzu 'ya'yan ba su da komai wallahi ba su da komai saboda ba Allah bai rubuta za su yi arzikin ba dama su ganin da suke uban ya mutu shi ne arzikin don shi Allah yake ba da kuɗin saboda arzikinsa ne ka damu ya mutu to ya mutu arzikin ya ƙare kuma daga nan ba zai ci gaba ba arzikin ya gama ƙarewa mutuwa kawai in ka mutu shi kenan a raba musu amma duk in Allah bai rubuta musu arziki ba dole su dawo matsiyata sai ka ga wani shi kuma maraya ne ba a haife shi ba ko an haife shi shekara ɗaya uban ya mutu uwar ma ta gama yaye shi ta mutu amma sai ya zo ya zama hamshakin mai kuɗi a bayan ƙasa ya rinka jin kaushi ga dukiya ya ce babanka baya nan ga dukiya ya samu amma uwarsa bata nan sai dai ta insani ma wasu saboda haka abin ba a wayo yake ba amma abin da ya zama wajibi ina baka shawara mai kuɗi ka yi ƙoƙari duk basussukan da ka sani kana da shi wallahi ka biya kuma ka yawaita alheri da sadaka kana gina ma kanka lahirar ka waɗannan ka bar su in Allah ya rubuta musu arziki za su yi Haruna Rashid nake ji kowa daga cikin magabata ba zan da iya tunawa ba yana kan shugabanci wasu suka zo suka same shi suka ce zamani yana tsawo rayuwa tana karewa abdulaziz ka cire wani abu daga baitul mali a bama ƴaƴanka su zamanto sun kama wani abu ya ce ba zai ɗauki wani abun da ba haƙƙi bai ba su ya ce idan ƴaƴansa salihai ne allah ya tawalla salihai ne idan sun salihai ne Allah zai jibinci al'amarinsu in ba salihai ba ne Allah ba zai jibinta ba so da haka su je kawai su rayu shi ta kansa ya sani ba zai zalunci kansa ya ɗabi wani abun mutane ba su yanzu wani yana sata daga akawun ɗin gwamnati saboda ‘ya'ya yana ta tara ma kansa gajiya ya zalunci kansa da kansa ya tsora ma kansa nauyi ya rikin bashi kuma ya mutu an ƙi a biya ka je can ka kare in ji ƴaƴan ba ruwansu da kai wallahi ka je can ba mala'iku duka za su maka ba in ya gaya zalali da kai ma wallahi su je su maka su ba ruwansu daga nan ka san ka haifi asara saboda ka jama'a wannan tambayar tambaya ce wacce take da matsala a ƙarshe da suke cewa yana da kuɗinsa za su biya musu amma 'ya'yan ba su sani ba yanzu tambaya idan sun biya shi kenan sun sauke amanar da aka ɗora musu ai ba su sauke ba to da dama idan wani yana bin ka bashi da kudinsa a wurinka idan ya mutu ka bawa magana kawai abin da za ka yi ka basu ka ja musu kudin ka ce to ku sauke amanar mahaifinku shi kenan kai ka sauke nauyin ka amma wanda kadai zai iya yi musu haka sai hukuma hukuma ta shari'ar Allah irin wannan kudin ita za ta iya sawa a biya domin ita hukuncinta ba na ɗan adam ne guda ɗaya ba amma kai yanzu wataƙila idan ka je kai wannan wani abu ne bayyana to sun kai ka ƙara ba za ka fita ba za a ci haƙƙinsu ne kamar musu da kayan su amma kai abin da za ka yi shine ka yi nasiha a gurin cewa wannan dukiyar dama ta baban ku ne amma ina jiya muku tsoro ku ji tsoron Allah ku biya wa baban ku don mu mu san ana biyan sa bashi in sun ki shikenan ka so ki nauyi wa ma ala rasuli illa bala ba wani abin da ke kanka illa ka isar da sako kuma ka isar shikenan ba wani abu amma cewa cewa wai kawai su sun zauna ba za su biya ba wannan wata matsala ce babba wanda suka jawo mahaifinsu Allah kuma ya soke muna ga kamar lokacin mu ya karatu ko to kaga minti biyar ku bai isa mu shiga abinda muka tsaya a kansu ba inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin ta yughayyiru ma bi anfusihim ko wannan sai gobe insha Allah ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wannan sai gobe insha Allah ba ma daura yanzu kan za mu aje a nan sai kuma haduwa ta gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين